نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين kamar yadda ya zamanto mana sabo a kowane wata mukan gayyatan wani daga cikin manyan-manyan malamanmu kuma mu ba shi wani maudu'i wanda yake mai mahimmanci da ya zo ya tattauna a kan wannan maudu'i a yau ga munan tare da malamin mashek abdulmalik bube insha Allah shi ne wanda zai gabatar da wannan muhadara da harshen Hausa mawdu'in muhadara kuma shine fadlu ta'allum wa ta'lim muhimmancin ilmi da kuma koyar da ilmi insha Allah madam za mu ba shi tsawon awa guda insha Allah ya gabatar da bayanan da ke wajensa muna roƙon Allah Allah ya ba mu nutsuwa don mu ci amfanin ko mu ce moriyar wannan zaman nan tamu dan ya fasin subantai kirne matta ta yace donai an kurra irin wira fagera ko irga burnya irga no mozo kan al'umma guna ajina fa alfaga akan muhadar ta yace mozo dimo kuna irko ko dorora da himu da ga bora irin marbuji wani alfaga ne abdul malik bube نرغى محاضرة تيسلي أول موضوع موتي فضل التعلم فضل التعلم والتعليم بكتر كم غوبر مبيرة كيتي دين دوامو مبيرة چون نبايز إن شاء الله كلا غندا أعرف وچنين أغا تولن جبدو بياني كم غو أدو إلا كيتي بوريغا بورم كو كريغا غوروغا بوري مدوكا كما ينغوري ونكيتي إرم دوغا ونا نفا إرم دوغا هلكوتي الفجا بن محاضرة على إرجع مرغونا إروان يا كوسنا في الشيخ عبد الله موسى نوع على تعليق في موضوع جا جزرمة كين إن شاء الله الشيخ يتفضل مشكورا معذورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da haduwa da ku a wannan wuri markas na sunna wal jama'a domin gabatar da karatu ko nasiha akan falala ta neman ilmi da kuma karantarwa to na farko ina ba da uzurina a matsayina na ɗalibin ilmi bana daga cikin sahun manya-manyan malamai amma ina cikin ɗaliban ilmi masu neman ilmi muna akan hanya wannan maudu'i maudu'i ne mai tsawo mai yawa don haka abinda za mu karanta a nan ba shi ke nuna wannan maudu'in ya ƙare ba maudu'i ne wanda karatu guda ko biyu ko ɗari ma za a yi ba za su isa ba shi yasa za a kawo ababen da suke da muhimmanci ne kawai kuma waɗanda lokaci zai ba da dama abinda ba a kawo ba ba shi ke nuna bai da muhimmanci ba wannan maudu'i za mu kasa shi kamar haka na farko mi ake nufi da ilimi ta'riful ilm nukta ta biyu ahammiyatul ilm menene muhimmancin ilmi mu duba cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma rayuwar da muke yi a yau abu na uku za mu tattauna akan anwa al'ilm a taksimatul ilmiya inda ulama yadda malamai suka karkasa ilmi kaɗan daga cikinsu nuktanmu wato ta hudu shine tartibul aulawiyat yadda ake jeranta abu mai muhimmanci da mafi muhimmanci a cikin qadiyya ta ilmi sai abu na biyar ba'd an-nuqat fi islah al-ilm wa at-ta'allum fi manatiqina wa fi duwalina al-islamiyya wal-ifriqiyya wasu ababe masu muhimmanci waɗanda ko matakai da za a bi don a samu wato canza ko a kawo gyara a cikin tafiyar ilimi a kasashenmu wannan su ne nukatu guda biyar da za mu tattauna a kansu insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya kalima ta al'ilmu masdar ne daga alima ya'lamu ilman fa'ila yaf'alu fi'lan shine ake kira al'ilmu sani ko a ce berai to wannan ilmin nan ana itlaƙin shi akan abubuwa guda biyu na farko almalaka wato in an ce almalaka shine iko da Allah yake ba mutum wanda da su yake tahlilul masail wal hukmu alaiha lokacin da Allah ya baka sanin ƙa'idodin ilmi idan mas'ala ta bijiro za ka yi amfani da waɗannan ƙa'idodin don ka san hukuncin matsala to ana kiransa ilmi wato shi ne ake kira ilmul masa'il wato ilmul usul kenan mutum ya san usul na ilmi abu na biyu ana itlaƙin ilm akan almasa'ilul ilmiya mutumin da ya san matsaloli na ilmi ya za mu gane wannan akwai mutumin da ya karanta ƙa'idodin ilmi sawa علم أصول الفقه سواء علم أصول التفسير سواء علم أصول علم أصول الحديث وعلم القواعد اللغوية duk lokacin da aka kawo mas'ala zai yi amfani da ƙa'idodin da malamai suka aza ko suka ɗora domin ya hukunci wanda ana kiransa ilm akwai mutumin da ya karanta mas'aloli amma bai karanta ƙa'idodi ba misali wani zaka iski ya karanta fiqhul maliki ya san al-masail amma bai san kawa'id da aka aza wato mazhabul maliki ba shi yasa yana da kyau mutum ya san usul kuma ya san masail wani ya san usul bai san masail ba wani ya san masail bai san usul ba amma abin da aka fi so mutum ya yi aljam'u bainal usuli wal masail abu na biyu idan aka ce ilmi mun faɗi asalin tushen wannan kalima kuma in an ka ce ma'arifa ana nufin sani waɗansu malamai suka ce da al'ilmu da ma'arifa duka abu guda ne waɗansu malamai suka ce a'a al'ilmu daban da al'ma'arifa daban waɗansu suka ce shi ilimi shi ne ilimin da ba tare da wato an dibi mataki-mataki ba kuma shi ilimi ya shafi komi shi yasa Allah ake kiransa al'alim da al'alim da al'allam amma ba a kiran Allah al'arif domin ita ma'arifa tana buƙatar yau da gobe jibi da gata sannan ka samu ma'arifa amma shi al'ilmu yana iya zuwa baya buƙatar waɗansu ƙa'idodi waɗansu malamai suka ce a'a shi dai Allah ya kira kansa al'alim da al'allam da al'alim amma tun da bai kira kansa ba al'arif babu matsala amma dama akwai bambanci tsakanin Allah da bayi shi ilimin bayi yana buƙatar mataki mataki shi ko ilimin Allah baya buƙatar mataki wallahu ta'ala a'lam nukta ta biyu sai ahammiya abinda yake nuna muhimmancin ilimi dama yace nukutan mu ta biyu idan muka duba ya ku yan uwa musulmi a cikin alkur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamu ga irin yadda aka nuna muhimmancin ilimi bai dace a ce al'umman musulmi ba ita ce ke baya game da ba ilimi muhimmanci amma ga wasu daga cikin dalilai ko misalai na farko kalima ta farko da ta sabka a cikin alkur'ani ita ce iqra ka koma cikin sahihul bukhari babu bad'il wahyi hadisi na ummul ummul mu'minin aisha radiyallahu anha hadisi ne mai tsawo da yake lokacin mu takaitacce ne ba za mu ce sai mun kawo shi ba amma lokacin da jibrilu ya bayyana ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala lahu iqra yace da shi kai karatu kalima ta farko da ta sauka umurni na farko ga Allah ga al'umman musulmai domin umurni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam umurni ne ga al'ummarsa ƙa'ida ce ta usulul fiqh sai in an samu dalilin da zai kebance shi idan aka yi umurni ga al'ummarsa umurni ne zuwa gare shi sai in an samu abin da zai fitar da shi wannan ka'ida ce usuliya kenan da an ka ce ikra ba ana nufin shi kadai ne zai yi karatu ba a'a ana nufin al'ummarsa ba an umurce ta da karatu shi yasa ake kiran mu ummatu ikra har zaka ga wasu kadawa suna rubuta qanat ikra kenan umurni na farko da Allah ya umurce mu da shi ya umurci annabinmu da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne umurni na karatu Allah bai fara kiranmu da mu yi ibada ba amma sai ce mu fara da karatu domin da karatu ne za ka iya cin nasara a duniya da lahira abu na biyu wanda yake nuna muhimmancin ilimi duniya da lahira ɗaukaka ta ilimi mu koma cin kissa ta annabi adam Allah bai kawo ni kissoshi ba kawai don mu karanta shikenan mu tashi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab akwai ibra abin wato daukar wa'azi abin lura Allah ya ba mu kissa annabi adam a cikin suratul suratul baqara ko suratul baqara amma kissa tana da yawa ina ne za mu zo Allah ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin lokacin da muka ce mala'iku su yi sujada ga annabi adam to ana akwai abin tambaya mi yasa Allah ya ce mala'iku su yi sujada ga annabi adam kafin a ce su yi sujada ga annabi adam sai da Allah ya yi ƙure tsakanin mala'iku da annabi adam wa ya fi ilimi aka ce wa allama adam al'asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سيد النبي آدم أكتم بي ملائكو سكا كاسا بعد أمسا annabi adamu ya ba da amsa sai falalarsa ta bayyana a kan mala'iku sai Allah ce to su yi masa sujada nan ne malamai suka yi cewa ashe wanda Allah ya ba ilmi ya cancanta a girmama shi tare da ɗan adam yana ɗauke da shawa yana iya saba ma Allah shi kuma mala'iki baya saba ma Allah bai tare da shawa irin wanda ɗan adam yake ɗauke da ita Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun sannan yake cewa wato abin nan la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun duka wannan yaran mala'iku ba sa sabo amma me yasa wanda bai saba ma Allah me yasa wanda bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake saba ma Allah aka ce wanda bai saba ma Allah aka ce yayi sujada ga wanda bai yake saba ma Allah wanda yana iya kuskure to kun ga falala ilmi ta bayyana karara a cikin wannan kissa za mu kara gaba cikin alkur'ani mai girma har yanzu idan muka duba daga cikin ababen da ke nuna falala ilmi a cikin alkur'ani Allah ya bambanta ba wai tsakanin mutum da mutum ba kun san tsakanin dan adam da dan adam Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun sannan ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat to Sheikh Imam Sa'di kadiba cikin tafsirin sa a cikin suratul Ma'ida da yazo a karkashin aya ta nuna yadda ake karantar da waɗansu dabbobi su yi farauta inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat وما علمتم من الجوارح mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab a karkashin wannan aya imamu sa'adi yake cewa yana nuna falalan ilimi domin wannan tafsiri yana da muhimmanci ga ɗalibin ilimi wajen istinbat na almasail yake cewa wannan yana nuna falalar ilimi domin ya bambanta dabba da dabba ba wai dan adam da dan adam ba domin da Allah ya ce wato wa ma allamtum min aljawarih da abinda kuka sanar da shi min aljawarih na daga dabbobi masu yin farauta mukallibina wato waɗanda suke in an ce al-mukallaf shine abin da aka daure daurewa wasu suna iya daukar kare a'a waɗanda an ba su karatu shaho yana daga cikin abin da ake farauta da shi kare yana daga cikin abin da ake farauta da shi don haka ba wai da kare ne kawai ake farauta ba kenan can an kalli aljawarih saboda suna iya yin rauni ga wata dabba mukallibi na an kalli ana iya daure su don saboda a ba su karatu su yi farauta ko ko ana iya daure su ta fuskar ilimi a ba su umarni su karba sai Allah ce tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah kuna sanar da su abinda Allah ya sanar da ku ashe kafin turawa su gane cewa dabba tana iya daukar karatu kamar kare da ake yin kare yanzu a turai police wanda yake zuwa ya sansana wani abu ya gane akwai kaza akwai kaza akwai bam ko a tura shi ya kamo wani ko a yi kaza ko a yi kaza ko a ba wata dabba karatu don ta amfani ƙasarta wadda take cikinta to ashe alkur'ani ya faɗi tu'allimuna hunna ana iya ba dabba karatu amma mimma allamakumullah daga abinda Allah ya sanar da ku domin ilimi dukkan shi daga wajen Allah yake sai imamu sa'ad ya ce sai Allah ce fakulu mimma amsakna alaikum to dabbobin da adda ilimi idan suka yi farauta kuna iya ku ci kaga ashe dabbar da ba a bata karatu ba idan ta yi farauta ba za a ci ba shi yasa bai zo cikin hadisi idza arsalta kalbakal muallam wanda an ka karantar da shi kenan idan ba a karantar da shi ba ba za a ci ba wannan dabba kenan dabba kenan sai mu je a gaba daga cikin ababen da ke nuna muhimmancin ilimi idan muka duba har yanzu ka koma cikin suratul kahf annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim Allah ya umurce shi ya je ya nemi ilimi inda wa aka ce ya je nemi ilmi inda khidr qissar ta zo a cikin suratul kahf sannan akwai tafasil da suka zo a cikin sahihul bukhari kan yadda annabi Musa ya je neman ilmi to amma nan ma imam sa'adi ya kama matsaloli masu yawa amma anan daga cikin matsalar da zamu fitar shine annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul khidr kuma akwai sabani waɗansu daga cikin malamai suka ce annabi ne waɗansu kuma suka ce waliyi ne to muƙaddarta ma annabi ne domin ibnu kasir ya rinja da cewa annabi ne don a ƙarshen kissa ya ce wa ma fa'altuhu an amri ban aikata waɗannan al'amurra ba daga umarni na kenan da umarnin wayi da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wanda yake cewa ya halatta gare shi fita daga cikin shari'a sai mu ce to a ina ka samu wahayin da ya baka dama irin yadda shi Khidr ya samu wahayi daga wajen Allah mun fahimci wannan da kyau ko to sai malamai suka yi istinbatin wata mas'ala mai muhimmanci a nan shine mu ɗauki khidr annabi na dan annabi ya fi wali shi ko annabi musa wato kudiba ar-rasulu kadai yayi annabiyu to amma kuma shi annabi musa ba ar-rasulu bane a'a yana daga cikin ulul azmi minar rusul yasa aka yi sabani kan annabta khidr saboda Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina kalima ta rahma wani lokaci a cikin alqur'ani tana nufin annabta wani lokaci kuma tana nufin rahama kenan sai zaman to mushtarak abinda malaman usulul fiqh suke suke faɗa cikin siyaki ake iya gane ma'ana wani lokaci sai iska ya zamanto rahma shine ake nufi wani lokaci ruwan sama shi yasa Allah ce fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mautiha kaga nan ba zan ci annabta ake yi ba to ala ayyati hal anan abin da ya kamata ne mu yi istinbati saboda lokacin namu baya da yawa shine cewa khidr mu dauki cewa annabi na don annabi ya fi wali kuma shine abin da ahli sunna sun karin jayas to annabi Musa da ma rasulu ne ya fi nabi to balma yana daga cikin ulul azmi minar rusul kuma ya je neman ilimi wajen khidr kaga wannan yake nuna maka cewa ilimi ashe ba abu bane wanda ake wasa da shi sannan daga cikin matsalolin da malamai suka nuna domin matsalolin suna da yawa a cikin alkur'ani mai girma muke tafiya har yanzu shine cewa a cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wata'ala ya bamu wata kissa ta ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi Adam guda ya kashe guda duk da yake sun ce a cikin bani Isra'ila ne amma al-Sheikh al-Allama Muhammad al-Amin Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan yake cewa akwai karina da take nuna cewa wadda tafi karfi da take nuna cewa 'ya'yan annabi Adamu ne na tsatsu saboda waɗanda suka ce cikin bani Isra'ila ne suka ce bayan an kawo wannan kissa sai aka ce min ajli zalika katabna ala bani Isra'il shi ko Sheikh yace a'a akwai karina da tafi ta karfi domin bayan Allah ya kawo wannan kissa ko cikin wannan kissa Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi fa ba'atha Allahu ghuraban Allah ya turo hankaka to nan kuma cikin kissoshi sai suka ce hankaka biyu ne guda ya kashe guda to kuma nan ghuraban Qur'ani guda ya fada sai malaman lugha suke cewa annakira litanwi'i nan nakira tana nufin nau'i nau'i kenan ba guda ba tana iya daukar biyu dan mu yi hatara fa ba'atha Allahu ghuraban sai Allah ya turo hankaka suna fada guda biyu kamar da suka ce ko kuma ce hankaka daya yayi wata alama dan ya nuna mishi sai Allah ce li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi dan ya nuna mai yadda zai koye wato al'auran dan uwansa ma'ana ya turbude shi a cikin kasa to sai malam yace a zamanin bani Isra'ila ba a jahilci yadda za a turbude dan adam ba to amma mas'alar da muke son a fitar anan shine cewa ƙur'ani ya yi ishara cewa ɗan adam zai iya ɗaukar ilimi hagga dabba ba wai ɗan adam irinsa ba shi yasa yana daga cikin matsalolin da muke fama da su idan mutum yana kafiri zai Allah ya bashi wata baiwa ta ilimi wadda kuma ilimin nan musulmi suna da bukatuwa zuwa gare shi sai mu ce ba za mu koya ba gare shi saboda kafiri ne wannan kuskure ne ilimi abin nema ne amma kada mu yadda mu neme shi cikin sabon Allah idan ya halatta dabba kaji Allah ce li yuriyahu Allahu littalil dan ya nuna mishi ashe shi bai sani ba dabba ta karantar da shi shi yasa sai turawa suka fare mu sai su je su dauki ilimi ga dabbobi su ci gaba idan baki yana da ilimi ko da musulmi ne wanda ba sa so sai su je su nemi ilimi shi yasa suka je suka nemi ilimi lokacin da musulmi suna da ilimi suke jagorantar duniyar ilimi a ƙasa andalus spain shekara 800 da wani abu turawa can suka je suka nemi ilimi ga musulmi suka je kasar egypt suka nemi ilimi ga kasar musulmi manya-manyan malaman mat mathematics su fitagor a kasar misir suka je suka nemi ilimi misir kasar musulmi ce waɗannan piramid waɗanda aka yi na gini na duniya yau daga gare su ne aka ciro ilimin geometry balma kalimar geometry yana nuna maka asalin wannan ilimi parce que géo tana nufin ƙasa metri tana nufin metar aunawa an auna turakun da akwai ƙasar misra da su aka ciro yadda ake yin ilimi na gine-gine larabci ya kai shekara 800 shine lango official a turai shine lang scientific a turai amma da suka je suka ɗauka algebra ilimin mathematics ɗaya daga cikin ilimuka guda biyu dama geometry da algebra algebra ba faransai bane ba anglai bane larabci ne ilmul jabri wal kasr sai suka ce aljabar suka dauka suka juya matsaloli ne masu yawa waɗannan mintutukan ba za su isa ba ishara ce muke muku don haka dai a nan alkur'ani ya nuna muna cewa ɗan adam yana iya ɗaukar ilimi ga dabba dabba to ina ga ɗan adam irinsa to wannan duka cikin alkur'ani ne muke tafiya ina fata an fahimce ni bari mu ketara cikin hadisai kan lokaci ya tafi ba mu samu abin nan ba idan muka diba akwai hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda suke nuna falalar ilimi sawa'an falala khassa ko falala amma amma zan ɗauki hadisai daga ciki guda biyu hadisi na farko hadisi ne na cikin sahihul bukhari na sayyidina uthman radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama khairukum mafi alkhairi daga cikin al'ummarsa domin yana magana ne da al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ta'allama alqur'an wanda ya nemi sanin alqur'ani da a nuna maka muhimmancin ilimi domin shi sharaf na ilimi yana da alaka ne da muta'alliq yan nemi sanin alkur'ani wa allamahu ba gudu yayi ba a a tsayawa yayi ya karanta sai yayi da awa abin da yayin mutane suke gudu to anan akwai wata matsala mai muhimmanci al'ummar da tafi kowace al'umma gaba ɗaya kaf ita ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar daga cikin mutane duk da yake a nan akwai wata matsala mai hatsari wadda ɗaliban ilimi sai sun yi hattara da ita shine akwai abin da ake ce ma ta'arudul umum am ya zo sai ya buga da am sai a buga kan hankalin ɗalibi malaman usulul fiqh suna kula da wannan at-ta'arud bainan nusus misali na an ce al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fi kowace al'umma a sai kuma ka iske waɗansu nassoshi suna nuna bani isra'ila su ne suka fi kowa يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين Allah ya ce ma bani Isra'il ku tuna ni'imomin da na yi a gare ku ba ni'ima ɗaya ba domin wani ta fassara shi da ni'ima ba ni'ima guda Allah ya musu ba wa anni faddaltukum ala alamin na fifita ku ala alamin akan talikai to na an ce an fifita bani Isra'ila akan talikai can kuma an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas to ya za a yi kuma duk alkur'ani ne shi yasa aljam'u bainan nusus yana daga cikin ababen da ya kamata yanzu masu da'awa da malamai su bashi muhimmanci saboda ta wannan fuskar ake buga hankalin ɗalibai da waɗanda ba su fahimci alkur'ani da sunna ba a nan av an ce an fifita bani isra'ila akan talikai ku ko an ce an fifita ku akan mutane to wanne ne ya fi wani to shi yasa nan idan aka samu nassoshi guda biyu sun ci karo da juna to sai a koma fil kharij a nemi wasu dalilai kaifiyatu wato aujuhul infikak wa aujuhul jam'i ya za a yi a hada waɗannan soshi sai malamai su kai magana guda biyu a gurguje magana ta farko waɗansu daga cikin malamai suke cewa shi da aka ce bani isra'ila wa anni faddaltukum ala alalamin na fifita ko akan talikai ana nufin a zamaninsu saboda lokacin da ake magana an fifita su akan talikai a wannan lokacin babu al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam balle ma a ce wacce ce tafi daga cikinsu shi kenan abinda waɗansu malamai suka ce waɗansu malamai suka ce rigima ba ta ƙare ba to in an ce an fifita su akan mutanen zamaninsu to sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo to yanzu kuma wacce ce tafi wata kaga har yanzu matsala bata kare ba sai waɗansu malamai suka ce to mu aje waɗannan sai mu koma zuwa ga waɗansu dalilai sai aka ce al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta fi to ina dalili tunda ba haka ne kawai zamu zo mu faɗi magana ba dan muna son mu faɗi magana dalili ake nema sai suka ce to ai muqarana uslubul muqarana suka ce bani isra'ila an ce musu ku ce sami'na wa ata'na sai sun ka ce sami'na wa asaina al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce sami'na wa ata'na kaga da wanda ya ce sami'na wa asaina da wanda ya ce sami'na wa ata'na wani ne ke gaban wani wanda ya ce wa ata'na na biyu al'umma ta bani isra'ila an ce su yi wa'azi sai suka ja da baya لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بس أي أما كوكو سأنك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر to kaga da haka zaka iya hada nassoshi wanda bincike ne mai yawa zan ba da littattafai guda hudu da dalibin ilimi ya kamata ya nema a cikin wannan fage a cikin ƙur'ani hudu a cikin hadisi guda biyu na farko shine kadibi littafi wanda muna ga karatun shi a yanzu a sunna tv eks as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi ya tattara mas'ala 1236 irin waɗannan akwai littafi kuma na biyu دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نمحمد الأمين الشنقيطي شما يتتر مسألة دريبي دون أبو أكوي فوائد في مشكل القرآن نعز الدين عبد السلام سلطان العلماء شما يتتر مسألة سن في دريبي sannan akwai littafin izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustazu Dr. ahmad sa'ad al-khatib shi ma ya tattara matsaloli masu yawa a cikin hadisi imamu tahawi ya yi wato mushkilul asar sannan kuma imamu ibn qutayba yana da ta'wil mukhtalifil hadith duk da yake yana da ta'wil mushkilul qur'ani shi ma kenan da'awa yanzu ana kokarin a kawo matsaloli a cikin nasoshi sai kun bi a hankali ala ayyati hal mas'alan mu anan shine cewa al'umma da tafi kowace al'umma ita ce al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to abin da yake nuna muhimmancin ta muhimmancin ilimi anan shine cikin wannan al'umma to kuma ana son a zabo wane ne yafi kenan a tace a tankade a rairaye kamar yadda ake cewa ko cikin maza akwai mazaje to fiyayye daga cikin al'ummar da take fiyayya khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wannan shine abin da yake nuna maka muhimmancin ilimi a cikin jagorancin kowace al'umma yan uwa musulmi idan muka je gaba akwai hadisi na biyu hadisi ne na Abu Huraira radiyallahu anhu an gane ko wanda Imam Tabrani ya kawo shi sannan kuma da sauran malaman hadisi sun fitar da shi wato hanyoyi yake da su da yawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innamal ilmu bitta'allum innama mafhumul hasr an gane ko wato uslubul qasr ne ko uslubul hasr a wajen malamai ilimin balaga da usulul fiqh ku sani cewa ana samun ilimi ne bitta'allum idan aka je aka dauke ilimi yau da yawa daga cikin musulmi babban musibar da ta afka mu cikin tashin hankali shine kowa yana son ya zama malami ba tare da ya je wajen malami ya dauki karatu ba ko kuma mutum ya je ya karatu na kwana biyu tun bai girku ba sai ya fara fitar da matsaloli na cewa malamai jahilai ne shine babban matsalar da yanzu duk duniya ba take ciki ɗalibin da iliminsa bai taka kara ya karya ba bai iya ilimi guda ba wanda ya iya karantar da al'umma ba a san shi da karantar da ilimi ɗai ba amma kuma shi yana iya jahiltar da duk malaman musulmi kaga an samu matsala al'ilmu bi ta'allum domin abin da yake nuna maka ilimi yana da muhimmanci bari ka shi Allah idan ya so abu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan Allah ya ga dama sai ya sa masa cikin alqur'ani ba tare da ya turo mala'ika jibrilu ba amma sai aka turo mala'ika jibrilu ya karantar da shi Allah ya ce allamahu shadidul quwa wanda ya karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mai tsananin karfi mala'ika jibrilu kenan shi yasa da ka dauki tarihin manya manyan malamai tun da duniya na da da na yanzu waɗanda duniya ta yarda da ilimin su da ka dauka in ka ji an ce tarihuhu da an wadi lokacin da aka haife shi da nasabuhu sai ka ji an ce ulama'uhu malaman da suka karantar da shi balma manya-manyan malamai suna jin daɗi suna tinkaho da manya-manyan malamai suka karantar da su mu ko yanzu mutum yana alfahari yana da ilimin da ba a san malamansa ba ka kusa akwai aiki wanga wuri shi yasa abu hayyanu tauhidi mai littafin albaharul muhit wajen irabin alkur'ani littafi ne mai muhimmanci da shi da addurrul masun na saminul halabi duk mai son ya san lugha ta alkur'ani da irabin ta da sarf ya koma cikin da littafai yake cewa yadhunnu wato ghumru anna alkutuba tahdi akha fahmin li idrak alulum وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت الألوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم waɗannan baitutuka suna da yawa kuma lokacin mu ba yawa ne da shi ba ala ayyati hal dai abin da yake nuna ilimi na da muhimmanci sai an je an nemi ilimi wajen malamai sai an san ka'idodin ilimi an yi karatu lokaci mai tsawo sannan za a gane ilimi amma idan da hayaniya za a ce a yi da'awa da hayaniya za a ce a yi wato da'awa musamman zamanin gidan rediyo da gidan tv da lokacin da turawa suke ɗaure ma demokrasi gindi na cewa kowa yana da izinin ya faɗi abin da yake so shi yasa kowa yake ganin zai iya shiga cikin gidan rediyo faɗi abin da ya ga dama alal akal ka tuna cewa za ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala da mutum na tunanin wannan wallahi da yanzu ma da gidan rediyo da gidan tv ma duk da yawan jama'a za su watsar da su amma saboda zamani ne na asanka zamani ne na kaifice zamani ne na ka ɗaukakar da kanka a ganka ka ji daɗi shi kenan kowa sai ya ce to yanzu gidan rediyo kaza har alfahari shi ka yi ya san dijen gidan rediyo ya ce a bashi hili shi wai abin da yake so a gan shi a ɗauki sunan shi a rubuta a kawo nimeron shi saboda manya su san da mata manyan ƙasa su san ga nimeron shi a kawo kuma babban lakabi a bashi alshak shi kenan biyan bukata yayi ka tuna ranar da zaka amsa abinda duk mutumin da yake tafsiri ya tuna cewa yana faɗi ne abinda Allah ya ce idan ka zo gaban Allah Allah ya tambaye ka kayi masa ƙarya kaka hukuncinka mai cewa hadisi ka je duk abinda ka samu ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idan kuka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a farfajiyar kiyama ya zaka ce idan ka ce wani malami ya ce kaza alhali bai ce ba idan kuka haɗu a kiyama yaya zaka ce sha'ir ya ce la tazlimul mauta wa in qala al mada inni akhafu alaikum an taltaqu kan ku zalunci mamata dan mutun ya mutu ku yi mai ƙarya ko da lokaci yayi tsawo yace ina tsoron ku hadu gaban Allah sai ce ka ce malam wani ya ce alhali bai ce ba kaga kai masa ƙarya ka ɗauki littafin malami baka fahimta ba ka ce ya ce bai faɗa ba ko ka yanke can harko da ƙarshe don ya dace da abin da ranka yake so ka faɗi ka ce ya ce ka ɓoye farko ka ɓoye ƙarshe za ku haɗu da waɗannan bayan Allah a ranar tashin alkiyama Allah kai muni sarki to wannan yan uwa game da ciki wato abin da shafi muhimmancin ilmi a cikin hadisai na kawo hadisai guda biyu sai mu je ga wato muhimmancin ilimi game da rayuwar mu ta yau shine ba wato a matsala ta ƙarshe a cikin nuktan mu ta biyu kenan shine cewa ilimi idan muka duba za mu kasa shi wato gida biyu a ɗaya daga cikin tafsirin malamai suke yi wanda zuwa gaba za mu je can a matsala ta uku mu faɗaɗa wannan matsala ɗin in lokaci ya ba mu dama ana kasa ilimi na duniya da ilimi na lahira abinda suke cewa kenan amma wannan taksimukin ya kai al'ummar musulmi cikin bala'i wanda kuma za mu yi bayanin shi a cikin nukta ta uku da izinin Allah subhanahu wataala amma yau abinda zai nuna muna muhimmancin ilimi shine muna bauta ma makiyan addininmu ko mun ki ko mun so muna bauta ma makiyan addininmu su ne kafirai ko mun ki ko mun so ta dalilin ilimin duniya da Allah ya ba su ko mun ki ko mun so wani zai iya cewa to ya aka haka muke bauta musu in nace bauta ba ina ina ina nufin kaje ka ce kai sujada ba ko kai ruku'i a ba haka nake nufi ba bauta ta al'amuran duniya bauta ta al'amuran duniya waƙin yana nuna al'umman musulmi suna ƙarƙashin turawa ga dalili da suka ci gaba a ilimin duniya yau ba mu iya makanmu magani ba mu iya kanmu mota ba mu iya kanmu mashin ba mu iya kanmu motar na jan ruwa ba mu iya yi makanmu injin wanda zai ba mu wuta ba mu iya yi makanmu sutura ba mu iya makanmu tela wadda za mu yi ɗinki da ita duk abin da ake kerawa a duniya kamuna ake yi shi yasa suke kiran mu addu'al alistihlakiya le pays consommateur ƙasashe waɗanda ƙasashen musulmi da ƙasashen larabawa ana kiran mu ƙasashe ne waɗanda suke masu hallakar da ko masu amfani da abin da waɗansu suka yi ci ma zaune kenan shi yasa suka ce kasashen larabawa da kasashen musulmi abu biyu ne ake yi dabbakin su babu abin da ake yi suka ce na farko shine a kawo kwano cike da tuwo to yanzu yanzu kana ganin an kare da shi a cika ciki tab na biyu sai a je a yi mawacce ciki shi kenan bayan shi suka ce ba a komi kuma ka tambayi kanka mi kake yi agogon kawaye ma shi kai ka yi shi simintin da aka gina gidanka da shi kai ka yi shi katakon da mukaddar ma gidan laka ne katakon da aka buga birgi da shi kai ka je ka gyaro shi hullaka da kake sawa zare ka ce dan afirka ya dumki shi yayi zaren motar da kake hawa wayi ta mashinkin da kake hawa wayi shi tvn ka wayi shi kyamarar da kake amfani da ita wayi ta oparler ko loudspeaker da wa'a- da ake wa'azi da ita waye yi ta mi kai yi kuma yau kake cewa kai zaka yaki tura wannan ashe ko ka shirya mayaki ashe ko ka shirya mayakar su hatta da cray la cray chalk in ji masu cewa da english abinda ake rubutu da shi alli su suke yi maka wanda ɗanka zai karatu kuma sai ka ce wai ya kasu zaka yi biron da zaka rubutu su suka yi mashi in ba mallaman da suna da allonsu da suka yi eh, da ice to kai yanzu hatta da duk abin da zaka yi amfani da shi a makarantarka a ma'aikatarka a yakinka a duk abin da zaka amfani da shi su ne za su yi mashi kuma kace zaka yake su da mi zaka yake su da baki da ƙarya ya kamata al'umma ta farga daga cikin irin halin da take ciki shi yasa idan muka ɗauki uslubi na muƙarana muka dibi rayuwarmu ta yau abinda zai nuna mana muhimmancin neman ilimi shine hanya ce ta mu kubutar da kanmu daga biyayya ga turawa ko muke ko musu yau gidajen likita da a akwai na kafirci na kafirai cikin kasashenmu suna da yawa amma wa zai ce a cire su ce a cire su kai kayi karatun nan ba kai ba duk wanda baban shi yake likita yanzu kwance kace a'a mun ba mu yarda da likitocin nan ba na kafirai shi kuma baban shi na kwance na cewa mallan a sake ijtihadi wa gafata ba mu yarda da ita ba tunda kana so ba na shi mutu me yake faruwa to wannan kenan to wannan dan haka ya ku yan uwa musulmi eh, abin da yake nuna muna muhimmancin ilmi saboda mu samu mu kare addinin mu da muna da ilimin duniya yau matan mu da kafirai ba su ga al'aurar su ba amma yau za a yi matar ka operation ko operation babu wanda iya sai kafiri ko musulmi ba a yadda ga al'auran mace ba amma kafiri ka yadda yi matar ka operation ya ga al'aurata musulma inda mun yi karatu na irin wannan fagen muna yarda da wannan muhimmancin ilimi kenan wanga dai ya ishe ka misali Allah ya kyauta a gurguje yan uwa musulmi saboda lokacin mu yana tafiya sai mu dauki mas wato nukta ta uku shine tartibul aulawiyat shi ilimi akwai mai amfani akwai mafi amfani dole sai mun yarda da wannan mu san addinin mu mu san aqida ingantatta shine abu mafi muhimmanci domin da ka rasa addini in kan mutu wuta zaka amma in ka rasa ilimin duniya duniya da ka sha wahala kan mutu in dai ka mutu da addini mai kyau aljanna zaka kenan ilimi mafi muhimmanci shine ilimin da za a gane aqida ingantatta a bauta ma Allah amma wannan ba shi ke nuna mu watsar da ilimin duniya ba domin idan muka ce haka za mu yi za mu zan bayan turawa kamar yadda na ba ku misali a cikin abubuwa da dama Eh, akwai istinbati da malamai suka yi a cikin suratul rum game da ilimin duniya kuma akwai waɗansu baitutuka da imamu shafi'i yayi to sai ka iske suna ruɗa da yawa daga cikin ɗaliban ilimi su ba su gane haɗarin da ke cikin irin wannan matsala da suke bayani menene shi shine cewa akwai wani babban malamin eh, abin nan tafsiri dan mu'tazila ana kiransa imamu zamakhshari imamu zamakhshari yayi istinbatin wata mas'ala duk da yake dan aqidan mu'tazila ne amma mu ahli sunna a cikin aqidan mu akwai adalci shi yasa inda mutun yayi daidai ko dan mu'tazila ne zaka iske malaman sunna sun ce nan gurin ya samu dacewa الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أتكن تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن yake cewa a ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul rum inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد و- ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكركشن وانا آية ملن يتي دا أنك تي ولكن أكثر الناس لا يعلمون yace an yi i'rabi daban-daban injimalan ka koma cikin adwaul bayan fi idahil qur'an fi qur'an yace amma mafi kyawun i'rabi da aka ce walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai anka ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya yace ilimi na duniya idan ba a nemi Allah da shi ba to matsayin jahilci yake huwa badalun min aljahl domin sai da ce wa'dallah la yukhlifu Allah wa'dahu walakin na aksaran nasi la ya'lamun mafi yawan mutane la ya'lamun bu sani ba da an ce ba su sani ba sun san mi sun san jahilai sai ce ya alamu na zahiran min alhayatid duniya ashe sanin rayuwar duniya ba tare da an san addini ba ashe jahilci ne shi yasa professor na physics shimi professor ba wanda ya zan professor ba doctor ba ustazun doctor da professor na histoire da fir- professor na philosophy da prof- professor na kowane irin ilimi na duniya in dai bai san addini ba bai san Allah ba sunan ilimin shi jahilci shi yasa za ku ga imamu shafi'i ya kawo waɗansu abiyat waɗanda suke nuna cewa ilimin addini shine ilimin addini to fahimtar waɗannan ayoyin da hadisai da sauran abubuwa yana da kyau mu fahimci irin hatsarin da mas'alar take ɗauke da shi an gane ko imamu shafi'i ya kawo abiyat ka koma cikin eh, diwani nasa yake cewa kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun ko mushghilatun illa alhaditha wa illa alfiqh fi ad-din alilmu ma kana fihi haddathana wa ma siwa dhaka waswasu shayatin to sai wasu ke cewa to ai neman ilimin eh, hadisi da qur'ani da lugha ita da- da da usulul fiqh wadanda za su taimaka maka su ga ne ilimi ba haka imamu shafi'i yake nufi ba abinda ake son ka gane ka gane yadda kake bauta ma Allah shine abu na farko amma ba shi ke nuna kakka nemi ilimi na duniya ba yau al'ummar musulmi da mu muke da ilimin duniya irin ɗimbin arzikin da Allah ya bamu a cikin ƙasashenmu da ba mu bukaci turawa ba da kuma muna iya mu kira su zuwa ga addini mu ba su ilimin duniya mu ba su ilimin addini kuma mu taimaka musu da abin da Allah ya bamu amma da bamu da ilimin duniya su suke zuwa su fitar da arzikin namu sannan su kai shi inda suke so a duniya sannan su dan muna dan kaɗan kuma sai su ce muna mu ne mafi tsiya duk a duniya a to saboda bi haka da ilimin duniyar wa yake fitar da man wa yake fitar da zinariya wa yake fitar da mi ina ma'aikata suke su ne sai su ɗibi dubu sai su baka guda sai su ce ma kafi kowa talauci a duniya saboda a ci gaba da ɗiba arzikin ƙasarka da haka kada ku sa tsammanin neman ilimin duniya abu ne wanda za a wasa da shi ba abu ne wanda ake wasa da shi wallahi matukan muna son mu zamanto muna da kalima a duniya ilimin duniyan nan sai mun zamanto muna ɗauke da shi ‘yan uwa musulmi a ƙarƙashin wannan matsala akwai abubuwa guda biyu shi ne cewa da ilimin duniya da ilimin lahira ana son su rinka tafiya tare don saboda duniyar mu ta tafi yadda tsuntsu ba zai iya fira da fikafike ɗaya ba haka ne in muna son duniyar mu mutum kari kafin rai irin yadda ya kamata sai muna da ƙwararru a cikin fannoni na rayuwa daban-daban matsala ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan nukta saboda lokaci yana tafiya ita ce matsala ta fahimtar yadda ilimin duniya yake ga kafirai kuma Allah ya ba mu arziki to a nan akwai abubuwa guda biyu masu muhimmanci nukta ta farko sheikh muhammad al-amin shankidi a cikin adwa'ul bayan ya kawo ta yake nuna cewa Allah zai jarrabi bayansa dama Allah ya halicce mu don ya jarrabe mu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to sai Allah ya ba kafirai ilimin duniya da wannan ilimin suke rudar da yawa daga cikin musulmi a yanzu sai kaga cewa duk abinda turawa suka faɗi yanzu wani yafi yafi gaskatar da abinda RFI ta faɗi da abinda Qur'ani da hadisi ya ce da kaga kana gardama da mutane aya ka ko hadisi amma da an ce RFI ta ce to shikenan shi ya yarda da RFI yau karfin da suke da shi na makamai da na jiragen sama da na komai da komai ya sa waɗansu har sun koma shakka addini wannan ibtila'i ne su Allah ya jarrabe su mu Allah ya jarrabe mu kada ka sa tsammanin karfin su zai tabbata a'a Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas a baya za mu fahimci wannan mas'ala da kyau bari ka shi wata aya a cikin suratul an'am ɗaya daga cikin ayoyi kakkasa tsammanin wannan dukiya da suke da ita da ƙarfinsu na tattalin arziki da ƙarfinsu a kowane fage a duniya abu ne wanda yake ba jaraba ba jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am yake cewa walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون kaji Allah ce walaqad arsalna ila umumin min qablik mun tura zuwa ga al'ummomin da suka gabace ka na akwai al-mahdhuf inji malaman usulul fiqh da malaman lugha kenan walaqad arsalna rusulan ila umumin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa mun kama su da al-ba'sa tsanani wad-dharra da cututtuka la'allahum yatadarra'un dan saboda su yi kankan da kai domin dan adam bai cika tuna akwai Allah ba sai ya shiga cikin wahala Allah ya ce to falam wato la'allahum yatadarra'un falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u Allah ya ce da dai lokacin da tsananin mu ya zo musu tadarra'u sun yi kankan da kai walakin qasat qulubuhum sai dai zukatansu sun bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sai shaytan ya kawata musu abin da suke aikata ce kai rayuwa kawai ba wani abu ce yawmun laka ne wa yawmun alayka Allah ce falamma na su ma zukkiru bihi lokacin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi ku kya akwai Allah ku tuna akwai Allah sai suka bar wannan Allah ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu komai dama Allah zai jarraba ka in ka ce talauci ne yake saka cikin matsaloli kake ja da baya sai Allah ya baka arziki sai a gani dama dan adam hali biyu ne wani talauci na sa shi ya ce a ai shi saboda bai da kaza sai Allah ya baka kuɗi da yawan waɗanda suke cewa za su taimaka ma addini in sun samu matsayi na mulki ko sun samu kuɗi ina suke da yawan waɗanda suke ganin in sun samu ilimi za su taimaka fiye da waɗanda adda ilimin sai su samu ilimin da ya fi na waɗancan ina suke sun baci wala na kunan na minas salihin ɗaya daga cikin akarbakumullah malam ya kawo shehi ya kawo labarin wani mutum zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo ya ce in dai Allah ya bashi dukiya zai taimaka ma addini a cikin suratul tauba wa minhum man ahada Allah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallawhum mu'ridun dama dukka bari ma Allah ƙarya mai son birebe yana cewa Allah da ka bani birebe na huta sai Allah ya bashi birebe sai ce Niger mutum na da birebe ce bak sai ya bashi bak ekri sai ce kai Niger ai ba bak ba komai bace sai Allah ya bashi maitris sai ce maitris ba komai bace doctor master ya ce master ba komai bane don Niger kowa na da shi doctora ya ce doctora ba komai bace professor ya ce sun yawa a Niger minister Allah ya baka ce kai minister ai ba na bane shugaban kasa sai Allah ya bashi ya ce kai zama shugaban kasa wani abu ne in ba ka ci gaba ba hakka mutu bisa gare shi shi yasa da wuya ka samu mai gode mana imam Allah subhanahu wataala Allah ce falamma nasu ma zukkiru bihi lokacin da suka manta abinda ko suka bar abinda aka wato tunatar da su da shi da karfin Allah da komai Allah ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai hatta idza farihu bima utu sai lokacin sun kai alfahari da abinda Allah ya basu yau shi ne muke gani suna da satellite-satellite suna kontrolin duniya suna da arm chimic arm nuclear suna iya lokalizin duk duniya suna da komai a hadnahun bakta fa'izahun mublisu shi yasa in allah ta shi kama ka sai ka kai kololuwa fir'auna sai da ya kai kololuwa kaf da ya kai kololuwa da allah ta shi kama shi in ji malaman almunasabat almunasabat ilimi ne mai zaman kansa almunasabat ilimi ne mai zaman kansa dalibai ilimi a tashi zuwa neman sa munasaba cikin alqur'ani almunasaba bainal ma'ani wal alfaz almunasaba bainal ayat almunasaba bain bidayati sura wa nihayatiha imam suyuti yana da littafi imam ibnu ashur a cikin littafin sa ya kula da wannan amma zan tsakaro maka guda kawai guda zan ba da misali saboda lokaci bai da yawa shine cewa lokacin da fir'auna ya kai karfin mulkin sa annabi Musa ya fita Allah ya mishi wahayi yaje yaje ya bi ta teku bayan annabi Musa ya fita da shi da mutanensa ana nan ana nan fir'auna ko da safiya ta yi babu annabi Musa da mutanensa sai fir'auna ya tattara mutane ya tattara al'ummarsa ya ce towa annabi Musa sun yi muna laifi kuma dole za mu yi maganinsu shi kenan fir'auna ya fita inna haula ila shirzimatun qalilun yace mutane na yan kadan wa innahum lana laghaizun kuma sun fusatar da mu kenan muna da damar da zamu yin abin da muke so an ce sun ari kayan kawa don su yi sallah don su boye fitar su kenan kuma sun yi musu cuta biyu sun tafi da dukiyar su kuma suna son su gudu daga bauta kaji banda wa inna la jami'un hadirun ko hadirun muna cikin tsoro daga abin da zai iya faruwa daga daular mu shikenan sai fir'auna hita to anan falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna lamudrakun lokacin da aka yi safiya ga ta tare kusa wayewa fir'auna ya doso ga fir'auna zai zo ya musu zama daya ga teku in sun tsaya fir'auna ya halaka su in sun shiga teku za su halaka mutane da musa suka ce halaka ta tabbata yace a'a kalla inna ma iya rabbi sayahdi to yanzu anan istinbadin da malamai suka yi na almunasabat fir'auna sai da ya zo cikin ƙarfinsa sai Allah ya halakar da shi a wannan lokaci to ana abin da nake son ka gane lokacin da turawa suke ganin sun cimma iyakar duniya babu abin da ya buwaye su dibo annabi Musa ya shiga cikin ruwa yana mai rauni an sa shi cikin akwati an jefa shi ya shiga cikin ruwa bai san bai san ma lokacin halaka ba bai iya kare makansa komai amma da yake da ƙarhin Allah ya shiga ya fita lafiya wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin an sa shi ya fita faltaqatahu alu fir'auna fir'auna sai da yazo da rundunarsa wadda yake ji da ita ya shirya ya tattara iya karkin shi ya fita da shi da yaje cikin ruwa da yake ba da ƙarfin Allah bane ya halaka munasaba ta farko kenan munasaba ta biyu fir'auna yayi tinkaho da ruwa Allah ya ba mu labari a cikin suratul zukhruf wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun da ruwaye alfahari Allah subhanahu wa ta'ala da ruwa ya halakar da shi shi yasa da ni'imar da kake tinkaho ga bayan Allah kake musu izgili da ita Allah bai halakar da kai ilmul munasabat ilmi ne mai muhimmanci sosai akwai littattafai babu lokacin da zan gaya muku littattafan amma akwai muhadara da muka gabatar a gidan rediyo na al'umma a kwanni na tattauna kan wannan matsalakin da abubuwa duk wanda yake so cikin yan uwa za a iya tura mai wannan muhadara kin bi idnillahi subhanahu wa ta'ala almuhim kenan mu gane cewa ilimin da turawa suke da shi jarabawa ce abu na biyu wannan jarabawa yanzu mun yi zancen turawa mu dawo kan musulmi me yasa Allah subhanahu wataala yake yin irin waɗannan saboda daga cikin sunayen Allah akwai al'azizu shi Allah shine mabuwayi to shi ke yin abin da ko ba a so haka ke kasancewa ƙasar da tafi kowace ƙasa ƙiyayya da addinin musulunci a yanzu ita ce ƙasar amerika ƙasar da tafi kowace yaƙi da kafirci a duniya wadda ke riƙe da aƙida ingantatta take goyon bayan ta duk da yake akwai matsaloli ita ce ƙasar saudiya ba nan ne musulunci ya fara ba to da allah yake al'azizu sai ya ɗauki man fetur ya kai a saudiya sai ya ba da ilimi na fiddo mai ga ƙasar amerika amerika tana gaba da masallacin makka da na madina da jami'o'in sunna amma ba ta da mai ko kuma tana da buƙatar mai mu ce suna da mai su hiddo shi ba sai su je su kai kayansu da iliminsu su fitar da mai a ƙasar saudiya su ba da maƙudan biliyoyi don a gina masallacin makka da na madina da jami'o'in sunna banda allah al'aziz wa isa shi wannan ka hada mini shi kana nufin kyauta ba su mara kuɗi don a gina masallacin makka da madina jami'o'in sunna wallahi ba zai yiwa ba amma dan Allah ya nuna musu busu isa ba shi yasa internet a yanzu ga hannun wa take kafirai suke da satellite to amma suna buƙatar kuɗi saboda sun yi buƙatar kuɗi da addini shi yasa sai mu sai su yarda mu ba su kuɗi mu sai credit don mu yi da'awa ta addinin musulunci abinda ba sa so da ba don kuɗin da ba da wallahi da annan ba za ta yi ba mun fahimci wannan da ke ko to madalla wannan kenan shine a ƙarƙashin mas'alar mu ta uku yan uwa musulmi akan abin da ya shafi muhimmancin ilimi kenan mu san cewa ilimin duniya idan muka bar shi muka ce bai da amfani za mu ci gaba da zama za mu yi bauta ga turawa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya san iyakanta sai mu yi tartibul aulawiyat mu nemi ilimin addini waɗanda za su yi takhassusi su je su yi takhassusi kuma in kana karatun duniya ka yi ƙoƙari ka yi karatun addini kuma ka sa ɗanka makaranta ta addini ka nuna mai muhimmancin addini kuma ka nuna mai muhimmancin duniya idan ka ƙiyin wannan to za ka samu matsala don in yayi boko ita kaɗai zalla bai san haƙƙin Allah ba kuma kai ma bai san haƙƙinka ba shi yasa zai zan babban ma'aikaci amma sai dai matan shi da sarakunan shi ko sirkan shi inji kanawa da kattan da ke kewaye da shi na banza su za su ci amfani shi kai sai dai tension ta kama ka kai paralyze ba abin da ya sha mishi kai saboda baka nuna mai haƙƙin Allah ba shi ko sai Allah ya sa kanka maka dan Allah shi al-ghaniyyu ya wadatu dan baka ce dan kai bai Allah ba Allah bai cutuwa da komai amma idan kan nuna mishi haƙƙin Allah sai ya san haƙƙin kai ya san haƙƙin Allah idan ya zan shugaban ƙasar duk duniya ba zai manta da kai ba shi yasa wallahi ku ce ku bar ƴaƴanku ba su zuwa makarantun addini ku biya ma ƴaƴanku makarantu na boko jika 500 miliyon 1 miliyon 2 har ƙasashen waje suna zuwa 2 miliyon amma yau malaman da suke karantar da ƴaƴanku a makarantunmu na gida goma ta laraba ta gagare ka ishirin ta sati ta gagare ka jikka ta wata ta gagare ka jikka biyu na wata sun gagare ka har a koro ɗanka saboda ba a biya dala goma dala ashirin ba malamai suna kuka hukunci kai ba dai ka iya sallah ba to zaman ka mishi kai ba dai ya yi sallah ba har mallami ya koro ɗanka ko ce ya barka da Allah tun ba ka bashi hakkin shi ba kai kana ganin yanzu wannan har wannan wani abin alfahari ne ga musulmi subhanallah kenan wannan ya nuna ilimin ma ba a kama shi da muhimmanci ba yan uwa musulmi da cikin mas'al wato mun samu nukta guda uku ta'riful ilm da anwa'ul ilm da wato abin nan da ahamiyatul ilm da anwa'ul ilm tartibul awlawiyat ita ce mas'alar mu ta wato hudu wadda muka kawo sai nukta ta karshe wadda tana buƙatar tafsili ba za ta shiga ba ita ce nukta wadda take da alaƙa ya za a yi a kawo canji a tafiyar ilimi a ƙasashen wannan lokaci ba zai ba mu dama ba amma tun da malam ya nuna min lokaci ya yi kusa zan ɗan ba da ababe guda biyar kaɗan ne daga cikinsu matuka ana son ilimi ya samu ya ci gaba a ƙasashenmu nukta ta farko alihtimam wa tanzim ilimi in baka bashi muhimmanci ba wallahi baka samun ilimi al'ilmu tu'tihi kullaka wa yu'tika juz'ahu ka bashi rayuwarka gaba ɗai sai ya baka sashi yadda muke son mu nemi ilimi ana bara ana karuwa ba ina nufin in kana neman ilimi ba baka neman wani abu ba haka nake nufi ba a'a ka yadda lokacin neman ilimi ilimi zaka nema lokacin da zaka neman abinci zaka ji neman abinci bari in baku babban misali guda a nan Afirka duk wanda yake so ya je Sokoto nan Sokoto Najeriya idan karfe goma ba ta yi ba na safe ba a buɗe kasuwa kowa yana makaranta tun daga asuba sai karfe goma idan aka kare karatu waɗanda suke yan kasuwa sai su je su yi kasuwanci mu ko dan kasashen mu an ce in kana karatun boko baka iya yin kasuwanci ko kaɗan ne ko da ya dace da rayuwarka an ci baya in kana karatun addini sai dai ka zauna malami a rinka baka kuɗin addu'a da na sadaka in wuya ta yi wuya ka koma rukiya can ku haɗu da jin a yi ta ta kayi don haka ilimi yana buƙatar himma kuma in an ka ce himma bari ku ji himman nan gwamnati sai ta ba ilimi himma sannan ilimi ke ci gaba usra fami sai ta ba ilimi muhimmanci sannan abu ke ci gaba malaman da ke karantarwa sai sun ba ilimi muhimmanci sannan ilimi yake ci gaba ɗalibai sai sun ba ilimi muhimmanci sannan ilimi yake ci gaba ƙungiyoyin da ke kare ilimi da minista na ilimi sai sun zamanto su ne mafi muhimmanci a cikin ƙasa sannan ilimi ya ci gaba sannan kuma al'umma gaba ɗaya sai ta ɗauki ilimi da muhimmanci sannan ilimi ya ci gaba wannan nukta ta farko kenan na biyu ilimi yana buƙatar tsari a tsara duk abin da babu tsari cikin shi wallahi ba zai kai labari ba mu ko harkokin mu sun zanga sunan in an ga dama ayi karatun in an ga dama ka ayi yau ayi gobe ba ayi gata ba ayi babu tsari ka fara da wanga neman ilimi sai ka aje da kayan littafi guda tun kafin baka gane ilimin ka watsar ka dauki wanga ka dauki wanga ka dauki wanga shikenan babu ilimi ka fara daga wanga malami ka ka san kudi ka ce bai iya komi ba ka ta can ka ce bai iya komi ba ka sai kai shekara goma komi baka karanta ba rikici zaka jawo kanka kuma bala'i nukta ta biyu waɗanda duk a gurguje ne zan baku su saboda lokaci ya matso tana yiwa wani lokaci mu yi muhadara insha Allah ta'ala akan waɗannan nukatkin na farko muhimmanci da tsari na biyu sai an samu sadaukar da kai abinda ake kira a tadhiya kowa sai ya sadaukar da kanshi duka waɗannan ababen guda shida da kun ji na faɗa muku a tadhiya wa tashjiya sannan kuma sai an samu ƙarfafa ma juna gwiwa mu yanzu duk ilimi mutumin da an kafi kowa ganin bai ci gaba ba a cikin al'ummar mu Afirka da kasashen musulmi mai neman ilimi da an ka ce wani mina da kai an ka ce a ai karatun Qur'ani na shiga goyi sai a ce a bai da avenir mai karatun ƙur'ani ka jibe da abin eh an ka ce amina nake sai a ce lakwalta ce a wannan dogon diplom ku bar shi bai da wani amfani kun karya su sannan daga cikin abin da ke sa wa ilimi ya tabbata a cikin al'umma alghaira kishin ilimi yadda ɗan kasuwa yake kishin kasuwancinsa shine ƙimarsa yadda ɗan siyasa yake kishin siyasarsa haka malamai da ɗalibai ya kamata ku yi kishin ilimi in ba haka ba kare ku ta ƙari sai an samu alghaira da almunafasa munafasa shine ya zamanto ana tserareniya wane ya hardace alkur'ani kai ma ka ce sai ka hardace alkur'ani wata ƙasa ta yi wani abin ban mamaki ku ce sai kun yi ina zaune ina kallon tele lokacin da faransa ta kirkiro wani jirgin jirgin ƙasa mai tafiya mai trokinan da ake cewa duk duniya nasu shi ne fi kowane girma obama ya yi diskur a america ina kallo yake cewa baiwa wata ƙasa a duniya ta kirkiro wani abu na hawa wanda ya fi na kowa a ce ba za mu yi irin shi ba don haka dole sai mun sadaukar da kan mun yi irin wannan yanzu mu ina munafasa suke ta ilimi kowa munafasa ce yake yi wajen komawa baya in ma kana nuna kokari cikin ilimi da ka ake yi a kasashen mu wani ce in kana yawan har da hauka cewa za ka yi wani ce kaza wani ce kaza shikenan sai sai a jayi da ka dauko alqur'ani da ka fara har da kace wani mina da shi sai a ce har da alqur'ani shikenan sai a canza ma suna dan har da kai sai a ce sudais wai abin da ake so shikenan nukta ta hudu daga cikin nuktocin da ya kamata wata rana yan Allah ya ba mu iko shine at-tumuh ilimi bai samuwa baka da dogon guri yau abin da ya kashe mu ne ilimi sai ka iske mutum izi biyu izi biyu sun ga gare ni saboda shi sai cika ni in ma na hada ta izi guda shi ne sallah shikenan babu tumuh ɗalibai ilimi a kasashen duniya suna neman su samu doktora doktora doktora munan da an samu gudu sai a ce alhamdulillah na buhun shinkafa sun shigo sai kenan babu tumu ilimi ya mutu mas'ala ta ƙarshe daga cikin mas'alolin da zan kawo sai al'ahdafu samiya matuka ana son ilimi ya ci gaba kasashen mu sai an canza buri ba a neman ilimi saboda diplom ba a neman ilimi saboda wato kun san abin da ya kashe ilimi a kasar afirka daga cikin manya-manyan abin da ya kashe ilimi shine shi bature zai wato turai ana sawar mutum karatu na duniya saboda ya kirkiro abin da zai amfani duniya wanda ya kirkiro ampul ba gidansu ɗaya ampul ke haskakawa ba wanda ya kirkiro mota ba yan gidansu ne ɗaya ke hawan mota ba wanda ya kirkiro duk wata na'ura ta gama duniya amma munin da an sa kalab kwal abin da aka ce ma to yi kokari ka ɗauki nauyin kanka shi yasa da mutum ya samu diplom shi wai abin da yake tunani in ya dauki nauyin kanshi da ƴaƴan shi ya ƙari ba wai ya zamanto gaba al'udu nafi fil umma ba shi yasa su kuma su turawa suna neman ilimi don ilimi idan mutum ya nemi ilimi ya za a yi ilimin shi amfani al'umma mu ko in ka samu diplom ya za a yi ka samu maciya wanda za ka samu ka zabta ka zabta ka halaka kowa kake kwancin ka ina ilimi cikin afirka ilimi don shahada kenan shahada kake nema ba ilimi ba wanda shi ne ya tuta ma har ilimin addini a yanzu ɗalibin ilimi ya bai da shahada ita ce ilimi da mutum ya zan doktor sai ce bai zuwa wajen neman ilimi ta yi najeriya ka gani profesa a jami'a yana zuwa wajen malamai ɗaukar ilimi saboda ilimi ana neman shi ne don saboda ilimi ba ana neman diplom ba mai neman diplom da ya samu diplom abin da yake so gwamnati ko wata ong munazzama ta ɗauke shi ya samu salaya an ƙari amma mai neman ilimi ya kama neman ilimi sai ya koma ga allah waɗanda su ne kaɗan daga cikin nuktocin da in ana son a gyara ilimi a ƙasashenmu za a ɗauka in Allah ya ba mu iko ko a wata munasaba ko a nan ko a wani wuri waɗanda masa'irkin kuma insha Allah ina tunanin za a yi muhadara da ta kai guda takwas ko goma a bonfere akan abin da ya shafi ilimi a ƙasashenmu za mu dibi nukat masu muhimmanci insha Allah ta'ala a gabatar da su malamai sun kyale ni ina ta ci gaba kuma lokaci na ya ƙare yan uwa ai hakuri tabi'a ta maudu'i kenan abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka mu malam da alkhairi kuma mu kuma da muka saurara allah ya samu aiki da abin da muka ji insha Allah yanzu malaminmu a shekha abdalla musa za mu ba shi minti goma sha biyar zuwa ashirin zai mana ta'aliq da harshen zubarmanci bisa kan maudu'in malam insha Allah kai da alfala kun da wai ko subhanahu wa ta'ala ma kai banan da gumni in ko ma wana wazo ka ta sai ko ma da sai wani bi hannayen sura insha Allah mu ko subhanahu wa ta'ala amirna fa'adu ilma insha Allah irwan alfala abdullah musa aga talib kai sai maudu'a ne ga da zubarmanci ne bin tuwancin ko bin tuwaran insha Allah فلما تفضل مشكورا أو تأتي هنا